alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'ad mun komo zango na biyu na karatun wannan wannan manzuma ta nazmu ahsanil akhlaq wallafar al-sheikh amir bahjat za mu tashi a inda malai yake cewa taqabbalin nusha min as-siqati to zan karanta shi karanta
تقبل النصح من الثقات
mun karanta shi da zuko? to ku bari in karanta ne kadai تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة ووقتك اشغله بالانتفاع والمال فاحفظه عن الضياع بهمة تعلم المفيدا وطالع الكتبات نل مزيدا يتتقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة يتككربي nasiha daga mutanen kirki idan mutanen kirki suka maka nasiha ka karba wa kun muhafizan ala salati kuma kasance mai kula da sallah kenan nan amuna nasiha da abubuwa guda biyu karban nasiha ko in kai kuskure aka maka nasiha ka me ka karba kada kai girman kai sannan kuma ka kasance mai kula da sallah Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wasta'inu bis sabri والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون Allah ya ce ba mai kula da sallah sai mutanen kirki da kaga mutum bai kula da sallah to mutunan banza ne wa waqtaka shaghalhu bil intifa'i wal mala fahfazhu anid daya'i lokacinka ka kula da shi ta hanyar yin abin da zai amfani ka a ciki walmala fahfazhu anid daya'i dukiya kuma ka kiyaye ta kada ka almubazzarantar da ita ana gane da kyau ko kinan wannan ana koya mana abubuwa guda biyu na farko hifzul waqti kula da lokaci kada ka bar lokacin ka yayi a banza ɗaya daga cikin shu'ara yake cewa alwaqtu a'zamu ma unita bihifzihi wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u wa arahu ashalu ma alayka yadhi'u lokaci shine mafi fitin abin da Allah ya umurce ka kula da shi domin rayuwa gaba ɗaya tana gudana ne a cikin me a cikin lokaci kun manzo Allah yace a ranar alkiyama la tazulu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an arba'in kowa sai an tambaye shi akan abubuwa guda hudu daga cikin su an umrihi fi ma afnahu lokacin da Allah ya bashi ina ya sanya lokacin wajen kannan fina-finai wajen kwallo wajen soyayya duka Allah zai tambaye mutum sannan kuma dukiya kada ka almubazzarantar da kuɗi da Allah ya baka wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu min ikhwani shayatin kada kasance masu almubazzaranci almubazzaranci na daga cikin me yake da suna abokantaka da shedan bihimmatin ta'allumil mufida bihimmatin ta'allamil mufida wa tali'il kutubata nal mazida bihimmatin ta'allamil mufida da himma ka koyi mufida ba mufida mace ba ana gan da ko da himma ka san mufida abin da kita mufid shine abun amfani kenan kai kokari wajen him ka himmantu wajen wajen ilmantuwa da abin da zai amfane ka kenan ka kasance kullum a wajen neman ilimin abin da zai amfane ka wa tali'il kutuba tanal mazida ka rika karatun littattafai tanal mazida zaka samu ƙari na ilimi kinan nan malam namun nasiha da abubuwa guda biyu ka nemi ilimin abin da zai amfane ka sannan kuma ka rika karatu littattafai maimakon ka buɗa rezo sosiyo kana kallon facebook twitter wace ce littattafai kai karatu za ka samu mai ƙari na ilimi domin ilimi a cikin littattafai ake samun shi wannan kenan su ne na suyi guda nawa guda biyu a cikin wannan baitin na ƙarshe ta sai in karanta ku karanta
واحترم الكتاب والمعلما وأكرمنا ما استطعت العلماء أقبل وأنصتن للمحدث وقدم الأكبار في التحدث أقبل وأنصتن للمحدث وقدم الأكبار في التحدث بالخير فانطيقا وإلا فاصمتي وقبل نقل خب وقبل نقل to ta cije ko wani ko wani yamin kul huwallahu an ga dabi'ar da bai so a gai wa qabla naqli khabarin tasabbati wa qabla naqli khabarin tasabbati
to malin yace wahtarimil kitaba wal muallima wa akrimanna mastata'ta al ulama wahtarimil kitaba wal muallima ka girmama littafi da al muallim shine malamin da kake karatu a wajensa wa akrimanna mastata'ta al ulama ka girmama malumai daidai gulgudan iyawarka kina anan abuwa guda biyu akwai koyar da mu ihtiramul kitab wal muallim girmama littafi da kuma wa da kuma malami littafin da kake karatu a cikinsa ya kamata ka me ka girmama sa musamman kuma alqur'ani ana gane da kyau ko alqur'ani shine littafi mafi girma shine littafin da ya kamata ka girmama hiye da kowane littafi kenan kada kai wasa da littafin da kake karatu da shi ka bar yara su rika wasa da shi ko kuma ka ci wani abu ka shahi ga littafin ana gane da kyau ko ko ka bar shi awaki shi zo su tattamne da abin da ya kama da haka ka girmama littafin da kake karatu a cikinsa ko ba ƙur'ani ba sannan kuma ka girmama malamin da kake me kake karatu a wurinsa duk wanda baya girmama malaminsa ba zai taɓa samun ilimi mai amfani ba kun san ilimi kala biyu ne akwai al'ilmun nafi akwai al'ilmun dar ilimi mai amfani da ilimi mara amfani ilimi mai amfani shine ilimin da zai dalilin shigar ka ina aljanna ilimi marar amfani shine ilimin da zai dalilin shigar ka ina wuta domin ilimi yakan iya kai mutum wuta a hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa salasatun tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah akwai mutane guda uku wanda da su za a fara kunna wuta da su za a fara hura wuta a ranar kiyama daga cikinsu malami wanda ya ilimi bai aiki da shi ba ko mutunan da Allah ya ba sani bai aiki da mi ba bai aiki da sanin shi ba ana gane da kyau ko kenan girmama malami yana sa ilimin mutum ya yi ya amfani kuma kamata dinu tudamu idan baka girmama malaminka ba kai ma wata za ka kasance malami ko in lokacin kana yaro malaminka tsuki kake mishi to kai in ka girma ka zo kana malami ɗalibanka zaginka ma za su yi ba bayan huskarka ba gabanka zai kalle ka yi kulma maka zagi don mi don kama kai mawa malaminka kina in kana so ɗalibanka nan gaba kai ma su girmama ka kai ma kasance mai mi mai girman malumanka nan ana gane da kyau ko na sai ya ce wa akbil wa an sitanna lil muhaddisi wa qaddimil akbar fi tahadduthi aqbil wa ansitanna lil muhaddisi ka karba kuma kai shiru ga mai magana ma'ana in mutun na magana kai shiru ka mi ka saurare sa har ya kare magana wa qaddimil akbar fi tahaddusi kuma sannan ka gabatar da babba a wajen magana idan aka zo a cikin class a cikin aji ko kun zo kuna tare sai aka yi tambaya kun mutum guda ake so ya bada amsa in kuna tare da wanda yake ku girma sai ku ce a shi yayi magana ko kun zo neman wani abu ko bukatar wani abu sai ku gabatar da wa babban yayi magana wata ran wasu sahabbai sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawo ƙara ana zakkowa sai gudan daga cikin su yi magana kuma shine mafi karanta daga cikin su sai manzo Allah ya ce masa kabbir kabbir bari babba ya fara yin magana sannan ina ina akwai babba shi ya kamata a bari ya fara yin me ya fara yin magana yana daga cikin girmamawa haka kuma in mutun na magana ka bari sai ya kare magana sannan ka me sannan ka ba ka bada amsa sha'ir yake cewa اسمع مخاطبة السفير اسمع مخاطبة الجليس ولا تكن عجلا بنطقك قبل ما تتفهم فالناس هذا حظه لا ليس, ليس هنا يتي لم تعت مع أذنين نطقا واحدا إلا لتسمع ضعف ما تتكلمي wani wake ne daban ba a ciki ba yace in kana tare da mutum yana maka magana ka tsaya ka saurara da kyau abin da yake faɗi domin ba dan komai yasa aka baka kunnuwa bi ba aka baka baki guda sai dan saboda ya kasance sauraronka ya himi yawa sauraronka ya himi yawa magana yawa sai dan ya kasance zaka ji magana sau biyu linkin abin da zaka mi abinda za ka gai kenan daga cikin ladabin magana shine in mutum na magana ka saurare shi har ya kare sannan ka kaɗe mishi magana bil khairi fantiqan wa illa fasmuti wa qabla wa qabla naqli khabarin tasabbati yace idan za ka yi magana ka yi magana da alkhairi wa illa fasmuti in ba haka ba ka yi shiru wa qabla naqli khabarin tasabbati idan kuma za ka gai ma za ka gai wata magana to ka tabbatar da maganar nan gaskiya ce ba sa kun gane da kyau ba na farko ishara ne zuwa ga man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut in za ka yi magana ka fadi alkhairi ko kai shiru sannan kuma in ka ji labari kamin ka gayi labarin ka tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya bane dan kada ka zo ka fadi ƙarya ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in mutum ya zo muku da labari to ku bincika shi ne fatasabbatu taw nan ya kare ko na kinan nan yin shiru na gaba shi ne ka hanka wadin magana ka tabbatar da gaskiya ce ta mushe gaba sai a kalla sai a karanta wa qaddiman salata listikhara wa qaddiman إذا هممت ثم الاستشارة وأتبع الخطأ باعتذار وأتبع الذنب بالاستغفار وأتبع الذنب بالاستغفار أفشي السلام صاحب الأخيار أفشي السلام صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص الجارى لا تؤذي إنسانا أخص الجارى شاعر يتي وقدما صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة يتي وقدما صلاة الاستخارة كقبات الدسلة استخارة إذا هممت إذا كيقول ونأبو summa listishara sannan neman shawara kenan duk abinda zaka yi kai kokari kai sallar istikhara ana gane da kyau ko sannan kuma ka nemi shawara kana son wani abu sai kai sallar istikhara ya Allah ya alkhairi ne ka tabbatar da shi in kuma sharri ne ka mi ka kare mini shi sannan istikhara kuma sai kai shawara misali ka nemi shawaran mahaifinka ko mamarka ko yayarka kina ana son cikin lamurra mutun yayi shawara kana so ka sai wata salula yi shawara kana so ka sai kaza yi shawara kana so ka yi kaza yi shawara yi istikhara wa atbi'il khata wa atbi'il khata bil i'tizari wa atbi'iz dhanba bil istighfari kinan wa atbi'il khata bi i'tizari idan kai kuskure to ka nemi i'tizar ma'ana ka nemi ka bada uzuri kama mutun kuskure sai ka bashi uzuri ka nemi afuwan uzurin laihin da kai masa ana gane da kyau ko wa atbi'i dhanba bil istighfari kuma idan kai zunubi sai kai istighfari nan yana karantar da mu dabi'u guda biyu na farko shine al-i'tizar in kama mutun laihi ka nemi afuwarsa cikin kuskure ka take dan uwanka sai ka ce masa eh hakuri da Allah wane ban gani ba na take ka shi kuma istighfari shi kuma wannan ya shahi laihin da zaka ma Allah ne misali fara accident kai zagi tunda zagi laihi ne ko talallabi ta kama kai zagi sai kai istighfari ka ce astaghfirullah astaghfirullah ya Allah ina neman gafara ko kuma kai wani abu wanda ba daidai ba أفشي السلام صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص الجارة يتي أفشي السلام كيادة سلمة صاحب الأخيار كما إذن ذاك أبوتا كي أبوتا دمتا ننكريكي أنا قاند كيوكو لا تؤذي إنسانا كذا كتوتر دواني متون أخص الجارة مسمى كم مكبتنكا أنا ينا كرنت دمو أبوا قد أكو نفركو يادة سلمة ana gane da kyau ko ala adullukum ala shay'in idza fa'altum tahabbtum afshu salama bainakum idan kaga dan uwanka kai mishi me kai mishi sallama ita sallama in kana yin ta mutane za su soka kuma in kai zaka samu lada ko da mutum bai karba maka ba wa sahibil akhyara kuma kai abuta da mutanen kirki anan akwai wani waƙe da nake ma dalibai
إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرض فترد مع الرد عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي idan za ka yi abota ka yi hada nagari kada ka yi da lalatacce sai ku lalace in za ka yi abota ka yi abota da mutanen wa mutanen kirki ko wannan shine kenan domin al'akhila'u yau ma'izin ba'aduhum li ba'adin aduwun ilal mutafi abokai ranar kiyama makiya ne sai wanda suka yi abota da tsoron Allah kinan in ka ga wanga mutunan banza ne zagin mutane yake bai respectan mutane bai girman mutane to kai kai abota da shi in kaga wannan a aji faro sai ne raggo ne baya da kokari wajen karatu kai kai abota da shi an gane da kyau ko shine wa sahibil akhyara kai abota da mutanen kirki na gaba shine kada ka cutar da kowa musamman ma makwabcinka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal fala yu'zi jarahu kada ya cutar da makwabcinsa to sai ku diba mu je gaba
wa ra'i'a da babu tinnati
ka ghaddi tarfin wa kalistinati وأكرم الضيف وكن مبتسما انصر أخاك آثرا المسلما عن كل ما يسوء كن عفيفا عن كل ما حافظ على صحاتكم نظيفا حافظ على صحاتكم نظيفا
ما ليتي wara'i adaba buyutin nasi ka gaddi tarfin wa ka listi nasi yace wara'i adaba buyutin nasi ka kula da ladabin gidajen mutane ana ganin da ke ko ka gaddi tarfin kaman runtse idanu barin leƙon gidan mutane wa ka listi nasi ai a listi izani da kuma neman izini annan malam yace in zaka shiga gida daga cikin ladabin shiga gida ka nemi izini in zaka shiga gida ka nemi izini yana daga cikin neman izini ko yin sallama ana gane da kyau ko in zaka shiga kai assalamu alaikum sallama kaman kana ne kaman neman izini ne wannan in gida ne kenan amma in gidan mutane ne ko kai sallama sai an ce ma ka shigo na gaba kuma shine kada ka rika lekon gidan mutane leƙon gidan mutane babban laihi ne shi ya samu manzo Allah ya ce in mutum yana leƙon gidanka in ka jehe shi da da dutse haka washe mishi idanu baka da laihin komai kinan haramun ne leƙon gidan mutane kaga an bude gate an bude kofa mota za ta huto kana da kofa gani baya halatta wa akrimi dhayfa wa kun mubtasima unsur akhaka asiran almuslima wa akrimi dhayfa kuma ka girman bako kun gani bakon ku ne ko ya kamata ku girmama ni daga cikin girmama ni bai kamata ba ina karatu kuna surutu ana gane da ke ko duk da kun masha Allah ba ku surutu alama ce ta kun girmama ni ana gane da ke ko ta wa akrimi dhaifa ku girmama bako wa kun mubtasima kuma kasance mai murmushi kada ka kasance abusan kamtarira kun san abusan kamtarira ko wanda shi kullun cikin tsami yake da wuya ka ga dariye shi ana gane da ke ko kenan ka kasance mai murmushi kamata ai kun ga ina murmushi ko ko ba ni murmushi inda ban murmushi da da yawa sun watse to amma da yake ina murmushi to ana son mutum ya kasance mai murmushi manzo Allah yake tabassumuka ala wajhi akhika sadaka kama dan uwanka murmushi ya ji dadi sadaka ne ana gane da kyau ko wannan shine kenan unsur akhaka asiran almuslima unsur akhaka ka taimaki dan uwanka asiran muslima kuma ka kasance mai gabatar da musulmi abinda ake nida shine al'isar shine kana bukatar abu amma in ga dan uwanka wanda yake bukata sai ka bar mishi kuna gane da kyau misali kai ne aka baka abinci ga dan uwanka ya zo shi bai da abinci sai ka ce mishi zo mu ci ko kuma in kaɗan ne ka ce mishi a bismillah kai ka ci tunda na kahi ni jin yunwa sai ka bashi shi ne ake cema al'isari wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa kenan shine kahihi ta wani akan ka amma wannan alamarin duniya kenan amma alamarin lahira gogorewa to fastabiqul khairat ana gane da ke ko misali lokacin sallah yayi ga buta arwalla kun buta guda ce a nan baka ce aboki na ibane a nan isan nan ka bashi ku ruga a gani wanda sahu ya kusa cika sauran mutum guda kaka ce aboki na shiga kai shiga a wajen aikin alkhairi gagawa ake amma a wajen aikin duniya fa a wajen duniya fa a wannan gabatarwa ake ana so mutum ya isari ina ne muke an kulli ma yasu'u kun afifa hafiz ala sihhati kun nazifa an kulli ma yasu'u kun afifa duk abin da yake cutarwa ana gane da kyau ko kuna afifa kasance mai kame kanka daga gare shi duk abin da yake cutarwa ka kame kanka daga gare shi domin Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka kada ka jewa kanka a cikin abin da zai zai zai halaka ka hafiz ala sihhati kun nazifa ka kula da lahiyarka in ka san wannan abun misali ni na sha in sha ruwan sanyi rike in makoshi suke yi majina to shi sabon shan ruwan sanyi hafazu ala sihhati ko na kula da mi na kula da lahiyata aka ce lahiya uwar jiki ko babu mai hushi da ke ko akwai wanda bai san lahiya aha suka ce komi yana ginsa amma ban da lahiya kullum ana ka maka fule roti za ta ishe ko ba za ta ishe ka ba kullum aka maka fule roti kullum fule roti kullum naman kaji wata sai ka ce kai ni kullum naman kaji kullum naman kaji kai aka min haba tuwon lamshi ne naman kaji ya ishe ne ya ginshe ka go to amma ka taba jin mutum ya ce shi shi na marmarin ya rishin lahiya lahiyar da ta ishe shi sai mahaukaci ko yawwa kina hafiza ala siha ka kula da lahiyarka kun nazifa kuma kasance mai tsabta a an zo gidan ko kada kasance kazami damal damal da maliyo ka kasance mai tsabta addini musulunci addini ne mai tsabta ana gane da kyau ko kazan kazan kashi kwashi aski gashin hamuta domin shi sa shi ke sa maza suna wari kashi saurayi da ya gurgusu wajen ka sai doyi sai ta hamami kun san hamami ko shine wari to a shi sa manzo Allah yace yana daga cikin masu yana daga cikin dabi'a in mutum bai yana samun zunubi shine aski gashin hamuta hidda akai hu kada ka bari akai fata maka yawa shi zai sa dauda ta taru a cikin me a cikin nan gashin baki kada ya rawa don shi zai sa in majina ta tararo ko an goge ta saura ta tsaya ina ta tsaya nan fahimtum sallah aka ce don zaka ce kai arwalla dan ka zo da tsafta ka kurkure baki dan kada ya wari kenan kun nazifa kasance mai tsafta ka rika goge kaya goge kaya yana daga cikin tsafta an gane da kyau ko ko kuma shi wannan yana daga cikin aljamal kun sa akwai tsafta akwai jamal yanzu misali zaka ga wannan bai goge kayan shi ba amma dai yana da tsafta dan mi dan kayan ba su da dauda amma shi kuma wannan za a ce mishi ya ce ado dan mi dan ya goge kayan shi kuma inna allaha jamilun yuhibbul jamal ina ne muke ko ya kare to ku kalla sai mu karanta hafizu alal azkari fi sabahi hafizu alal وفي المساء تحظى بالفلاح وفي المساء تحظى بالفلاح إذا عطست فاحمدا و إذا عطست فاحمدا الله إذا عطست فاحمدا وشمتا من حمد وشمتا من حامد الإله وشمتا من حامد الإله على اليمين طاهرا باكرا على اليمين طاهرا باكرا وكل أذكار المنام ذاكرا malam yace hafiz alal azkari fi sabahi ka kula da zikiri a lokacin asuba wa fil masa'i da marece tahzabil falahi zaka rabauta anan ana nuhin ka kula da azkarus sabahi wal masa kula da zikirin sahe da marece in kai haka zaka rabauta domin zikirin sahe da marece na kare mutun daga shedannu daga aljannu daga almasutsai ku kuke ganin mu ba mu muke ganin ku ba ai kun san su ko to azkaru sabah wal masa yana kare ta daga gare su idza atasta fahmadan Allah wa shammitan man hamidal ilaha idza atasta in kai tisho shine atasta kun ji sunan ta mako ismuha dalla ala sifatiha idza atasta in kai tisho fahmadan Allah to kace alhamdulillah wa shammitan man hamidal ilaha wanda kuma yi tisho ya ce alhamdulillah to ka ce masa yarhamukallah alal yamini tahiran nan bakira wa kulli azkaril manami zakira alal yamini tahiran nan idan za ka yi kwana ka kwanta a kan dama tahiran bayan ka yi tsarki kuma ka kwanta da wuri shine nan bakira wa kulli azkaril manami zakira kuma kasance mai ambaton zikirin kwana in za ka kwanta ka yi arwallah ana gan in son samu ne ka yi nafila raka guda biyu kuma ka kwanta a ɓangaren kanami na dama kuma ka kwari kwanta da wuri domin mutum ya kwanta da wuri shi zai sa ya tashi da asuba ko duk wanda yake lazimtar wannan kuma ya yi addu'a kamin ya kwanta ba zai sa wannan ba zai mahulki mummuna ba in sa watar mutum yana mahulki mummuna ko kai mahulkin jaki ya biyo ka ba kai jaki ba kai ya biyo ka ai ka sa akwai tashin hankali ko ko kuma maciji ya mako shiya ma ya baku shiya ta toba ya maka haka ya sare ka ko abubuwan tsoro dai kula da azkarul manam suna taimakawa akan haka an gane da kyau ko yace ya kare ko to sai na karshe kenan mim to sai ku karanta mimma yalikun bil yami ni sammi mimma yalikun bil yami في أول ثم أحمدا في الختم أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا نبينا يا رب نظمي فاقبلا yace mimma yalikul bil yamini sammi idan zaka ci abinci mimma yali to ka ci abin da yake gabanka bil yamini kuma da dama sammi sannan kai bismillah fi awwali a farkon abinci thumma ahmadan fil khatmi a karshe kuma kai alhamdulillah idan zaka ci abinci ka ci da dama ka ci a gabanka farko kuma ka fara da mi bismillah in ka kare ka ce mi alhamdulillahi alladhi at'amani hadha warzaqanihi min gairi haulin minni wala kowa ya ce ahmaduhu jalla musalliyan ala ina godi ma Allah jalla maɗaukaki musalliyan ala tare da yin salati akan nabiyina annabinmu ya rabbi ya ubangiji nazumi faqbala wannan waken da nayi ka karbe shi ka sa ya amfanar da al'umma kunkurun kunkusu an zo ƙarshe go na'am to yanzu me kuke so a yi a faro daga farko sai karshe a karanta a karance kuna karanta ina karanta ko ni kadai ya kuke so a yi a a huta a ni ban gajiya kawon motar nake na fara don ku na zo yanzu da mun kada shi kenan da asuba zan kama hanya zuwa komawa an gane ko kenan don yau kawai ba matsala insha Allah za a ci gaba to yanzu za mu karanta daga farko sai ƙarshe in karanta ni kaɗai ko za ku ko in karanta kuna karantawa in karanta ku karanta in karanta ni kaɗai kun yi jin daɗi to da ƙarshe kuma zan muku wata sanarwa mai muhimmanci to bari in karanta in yaso sai mu sake ku naga akwai wanda ana jiransu sai yi muku saki saki guda ba ba uku ba ta kenan isma'u wa ansitu nazmu ahsanil akhlaq lishaykh amir bahjat والنظم على بحر الرجز مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل الحمد لله الذي قد واهب عباده المقربين الآدب ثم الصلاة بالسلام تلتقي على نبينا عظيم الخلق وبعدها كأحسن الأخلاق يرقى بها صاحبها المراقي فأولا راعي مع الله الأدب بترك الإثم وبفعل ما وجب وحسن ظن وتوكل رجاء حب وتوحيد ومن خاف نجا وقر نبيه وعصم سنته قدم على كل الورى ما حبتا وبر والديك ولتطعهما تافز وصل يا وصل يا بني يا الراحما بجل كبيرا وارحم الصغيرا وساعد الضعيف والفقير وكن شجاعا صابرا كريما وشاكرا وفاطنا حليما وذا أنات وحياء ورفق وكن أمينا وتواضع واصدق تحل بالعدل وبالإحسان والعفو والوفاء والإتقان صون اللسان واحفظ الجوارح أحب كل مسلم كن ناصحا تقبل النصح من الثقات وكن محافظا على الصلاة ووقتك اشغله بالانتفاع والمال فاحفظه عن الضياع بهمة وتعلم المفيد وطالع الكتباتنا المزيدا وطالع الكتباتنا المزيدا واحترم الكتاب والمعلم وأكرمنا ما استطعت العلماء أقبل وأنصتن للمحدث وقدم الأكبار في التحدث بالخير فانطقا وإلا فاصمت وقبل نقل خبر تثبتي وقدما صلاة الاستخارة إذا هممت ثم الاستشارة وأتبع الخطأ باعتذار وأتبع الذنب بالاستغفار أفش السلام صاحب الأخيار لا تؤذي إنسانا أخص الجارة لا تؤذي إنسانا أخص الجارة وراعي آداب بيوت الناس كغض طرف وكالاستئناس وأكرم الضيف وكن مبتسما انصر أخاك آثرا المسلما عن كل ما يسوء كن عفيفا حافظ على الصحات كن نظيفا حافظ على الصحات كن نظيفا حافظ على الأذكار في الصباح وفي المساء تحظى بالفلاح إذا عطست فاحمدن الله وشمتا من حامد الإله على اليمين طاهرا باكرا وكل أذكار المنام ذاكرا وكل أذكار المنام ذاكرا مما يليق باليمين سمي في أول ثم أحمدا في الختم أحمده جل مصليا على نبينا يا رب نظمي فاقبلا نبينا يا رب نظمي فاقبلا مستفعل مستفعل مستفعل ku karanta tare mustafa'ilun mustafa'ilun mustafa'ilun assalamu alaikum sai wata rana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah kinan samari wanda suke dama akwai wa'azi bayan magriba in suna sai sai saurara assalamu alaikum wa